الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شاترا قوة الربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da hudu ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne na babban malami Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na ɗari daidai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karkare karatu na gaba ta tara, inda malam ya ce ahir da zama da waɗanda suke kira zuwa ga shauƙi da almahabba ma'ana ahir zama da gulatu sufiya ma'ana sufaye da kuma ainihin wato ya faɗi wasu daga cikin irin sufofi da kuma halayya irin tasu na daga cikin abin da muka karanta na abin nan ɗinsu shine ba sa tsantseni gabarin ainihin wato haram wanda wannan ya saba da manhajin sahal bin abdullahi tustari da kuma ainihin wato junaid wanda waɗannan dukkaninsu mun ba da misali da su cewa su ana jingina su zuwa ga sufanci amma dukkaninsu ka kalli yanayinsu wato suna kamanceceniya da ahalus sunna a abin da suka kudurce domin mun karanta ainihin wato usul na shi sahal bin abdullahi tustari guda shida at-tamassuku bil qur'an al-iqtida'u bis sunna aklul haram al-kaffu anil adha ijtinabul atham at-tauba wa ada'il huquq wayannan ka kalle su da aqidu ne na sunna na fata gane to bayan nan mun shiga cikin gaba ta 120 inda mala yake cewa ka sani Allah maɗaukakin sarki ya kira halitta ne baki ɗaya zuwa ga bauta masa babu wanda Allah ta'ala yake ɓanta ya ware wani ya ce ban da shi kira ne ga magari bai ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bayinsa gaba ɗaya zuwa ga bautata masa ba tare da haɗa shi da wani abin ainihin wato abokin tarayya ba sai dai Allah maɗaukakin sarki ya yi baiwa bayan wancan kira ga mamme sai kuma ya yi baiwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da musulunci wannan falala ce daga Allah maɗaukakin sarki to a wannan mun tattauna game da cewa faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu galibi wannan kira ne na ainihin wato ayoyin makka su suke yawan kira da ya ayyuhan nasu wanda ana kiran kowa da kowa ne wanda su kuma ayoyin madina galibi an fi magana akan ya ayyuhan ladina amanu a cikinsu duk da cewa akan dan samu sabanin haka ba da yawa ba to bayan wannan mun tattauna game da abin da ya shafi wato ita shari'a tana da sababi kamar yanda bata ma yana da sababi duk wanda ya bi tafarki ko ya bi sababi da hanyoyin shari'a sai Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa hanyar shari'a wanda kuma ya bi tafarkin bata ya rike shi a matsayin sababi sai Allah ta'ala ya hore masa ainihin wato bata din kamar yadda muka karanta fadin Allah ta'ala inna sa'ayakum la shatta fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wannan sai ya nuna shari'a tana da sababi kamar yanda bata shi ma yana da sababi kuma dukkan sababin nan bawa shi yake iya rikar kowanne daga ciki yana iya rikar sababin shari'a yana iya rikar sababin ainihin wato bata dan haka wannan ya kamata a waye akan wannan domin akwai wanda suke cewa in Allah ya kaddara musu shari'a kawai za su shiryu in Allah ya kaddara musu bata kawai za su bata suna ganin kaman wannan ya wadace ya wadatar ba sai sun yi riko da sababi ba wannan zance ne wanda yake na ƙarya hujja kafa hujja da kaddara wannan gaskiyar magana kuskure ne a wannan babin sannan mutum yakan manta cewa wato aikata sababi bin sababi da kuma riko da sababin wannan kuma aikinsa ne da haka shari'a ba za ta taba samuwa ba ba tare da riko da sababi ba har abada kamar yanda malam ya bada misali cewa idan kana son yaya to labudda sai kayi aure ba za ka taɓa samun ‘ya'ya ba ba tare da kayi aure ba don haka sai zamto aure sababi ne na samun ‘ya'yaye. alal mu'allif rahimahullahu ta'ala amma lau baƙi ta azaba walam ta tazawwaj falan ya ci ka auladun a ƙarƙashin riko da sababin kana son ‘ya'ya to sababin da za ka yi riko da shi don samun ‘ya'ya shi ne ka yi aure sai malaika ce amma lau baƙi ta azaba amma da za ka ci gaba da zama a gwauranka ka ƙi yin aure walamta ta zawaj ka ƙi aure falan ya ci ka auladun ba yanda za ka yi ka samu yayan yayaye ba za ka samu yaya ba sai dai ka dinga wato a dinga karanta ma da yayan yan uwa amma naka yayan ba za ka same su ba saboda ba ka yi riko da sababin da ake samun yaya da shi ba wa kazalika rizqu haka ma arziki falau jalasta da za ka yi zamanka walam ta'mal shay'an baka aikata komai ba wa atamatta 'ala al-qadri kawai ka dogara da kaddara falan ya ci ka shay'un babu abin da zai zo maka da zaka yi zaman ka a daki ka kifuta ko ina ka ce ai kawai arziki zai zo maka in Allah ya kaddara zaka yi arziki zaka yi arziki in Allah ya kaddara ba zaka yi arziki ba ba zaka yi arziki ba da haka babu bukatar sai ka ainihin wato tashi ka yi fafutuka ka shiga ka fita kawai ka yi zaman ka to kamar yanda muke ta maimaitawa cewa komai yana da sababi kuma Allah ta'ala ya ce fattaba sababa sai kai bu wannan sababi din to rashin riko da wannan sababin na sa mutum ya zauna cikin bakin talauci da damuwa da ainihin wato tsummokarai da yunwa da zama cikin takaici da wulakanci saboda babu saboda me saboda bai yi riko da sababi ba wanda wannan sababin ta hanyarsa ne Allah ta'ala ke azurta duk wanda kaga ya azurta wa idza qumta amma idan ka tashi wa amilta kai aiki tukuru wa tasabbabta ka bi hanyoyi na sababin samun arziki wa dalabtar rizqa ka kuma nemi arziki din yassarallahu laka sai Allah ya sauƙaƙa maka sai Allah ta'ala ya sauƙaƙe ma sai Allah ya hore maka hanyoyi wato sauƙi wajen samun arziki din at-tuyuru sai malai yace ga misali zai baka tsuntsaye wal baha'im da dabbobi la tabaqa fi aukariha babu wani tsuntsu da ya ci gaba da zama a cikin sheƙasa wa ma'awaha babu wata dabba da ta ci gaba da zama a makwancinta bal tagadu khimasan bal tsuntsu yakan iya wayar gari khimasan cikinsa a ɗankware da yunwa wata ruhu bitanan amma ya dawo da yamma cikinsa ya cika ya ƙoshi tazhabu li ɗalabin rizki falabudda min fi'il sabab da haka tazhabu tsuntsu ma yana tafiya li ɗalabin rizki don neman arziki duk da cewa tsuntsu shi ma yana cikin wa mamin dabba da Allah ta'ala ya ce wa mamin dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ويجعل من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كما يندى الله تعالى يفدى ما سنسو يفهم wannan ayar bai yi zamansa a cikin shekarsa ba ya ce tun da Allah bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci ya yi zamansa a cikin sheka ya jira Allah ta'ala ya kawo tsaba har cikin shekarsa ya ci tsuntsu sai ya tashi ya hau kan wancan bishiya ya hau kan wannan soro ya sauka a wannan farfajiya ya tsinci abin da ya tsinta ya tashi da safe cikin babu komai da yunwa amma zuwa yammaci sakamakon riko da sababi da yi sai Allah ya azurta shi da abinci sai ga ya ci ya koshi ina fata an gane haka sauran dabbobi su ma to idan har dabba ita ma tana riko da sababi dan me yasa dan adam ba zai riko da sababi ba wajen samun arziki fala budda min fi'li sabab ashe babu makawa sai ka ayi riko da sababi sai ka aikata sababi wa kadhalika alhidayah wannan din misali malai yake baka sai to haka ita ma shiriya take baka bi hanyar da zaka zama shiriyayye ba za a aika shiriya da haka in kana son shiriya kamar yadda mai neman arziki ke fafutuka kuma rashin samun arzikin yau ba zai hana shi gobe ya fita ba kuma yana bubbugawa duk inda yake tsammanin zai samu kuma hakan ha'a dace kamar yadda wanda yake son ƴaƴa yake kokari ya samu matar da zai aura ya bada sadaki da shedu da komai ya daura aure kuma cikin kaddarawar Allah in aka yi auren sai ga ya bi sababi sai ga ya samu ƴaƴa ko maza ko mata ko duka biyu to haka shi ma wanda yake son shirya sai ya bi hanyoyin da ake samun shirya ya dinga zuwa makaranta ya dinga ibada ya dinga ainihin wato abin nan da haka wa kadhalikal hidayatu la tahsulu haka ita ma shirya ba za ta samu ba biduni sababin ba tare da bin sababi ba waddalalu inda haka ne ana iya samun shirya ba sai an bi sababi ba da babu hikimar aiko annabawa da babu hikimar saukar da littattafai sai a kyala kawai mutum in Allah ya kaddara zai zama shiryayye ba sai an aiko annabi ba ba sai an saukar da littafi ba sai ya zama shiryayye in Allah ya rubuta mutum zai zama batacce ko an saukar da littafi ko an aiko annabawa wannan ba zai hana shi bata ba da sai a wadaci da iya wannan babu bukatar aiko annabawa da saukar da littattafai amma kaga Allah ta'ala ya aiko annabawa lokaci ba bayan lokaci ya kuma saukan musu da littafai wannan yana nuna maka cewa shari'a ba ta samuwa sai an yi riko da sababi wadhalal kamar yadda shi kansa bata din la ya hasulu baya samuwa biduni sababin min al-abdi ba tare da bin sababi ba daga wajen bawa li'anna Allah la yazlimu ahadan domin Allah baya zalunta kowa fallazi yuridu al-khaira wanda yake nufin alheri yuyassiruhu Allahu lil khair sai Allah ya sauwake masa hanyoyin alheri duk mutumin da alkhairi ne a zuciyarsa addini ne a zuciyarsa tauhidi da aqida su ne a zuciyarsa sai Allah ya sauƙaƙe masa hanyoyin samun shari'a hanyoyin samun tauhidi da aqida hanyoyin samun ayyuka na alkhairi hanyoyin samun ainihin wato mafita duniya da lahira wa yashrah wa yashrahu sadrahu lahu kuma sai Allah ya bude kirjinsa lahu dan samun wannan alherin da shi yake nufi wallazi yuridu sharra wanda yake nufin sharri yuyassiruhu Allah sai Allah ya hore masa lisharri samun sharri din wa yuhayyi'uhu lahu kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa samun sharri din haka wanda shi kuma sharri yake nufi sai Allah ta'ala kaman kaga din malai yana mana ishara zuwa ga ayoyin da muka karanta satin da ya wuce wa amma man abnan fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra da haka wanda shirye da yake so sai Allah ta'ala ya hore masa ya kuma bude masa hanyoyin shiriya wanda kuma bata ya sa a gaban sa shi ma sai Allah ta'ala ya bude masa hanyoyi da yawa masu yawan gaske na ainihin wato bata jaza'an alamu yuli qalbihi wa ragabati wannan sakamako ne na irin karkatar zuciyarsa da irin abin da yake sha'awa tunda tsiya da tabewa da shegantaka ita yake sha'awa kuma zuciyarsa can ta karkata sai a sauƙaƙe masa da haka yin tsiyar baya bashi wahala yin aikin asha da tir da Allah wade baya damunsa da haka yayi din ko ku yi magana ko ku yi magana zai baya ba wani abin nan kuma yana samun sa cikin sauki kuma yayi shi cikin sauki wanda kuma zuciyarsa ta karkata zuwa ga alkhairi yana sha'awar alkhairi sai Allah madaukakin sarki kaga ya sanya masa sha'awa ya sanya masa karsashi da nishadin yin ayyukan alkhairi din falyatafaddani al'abdu li hadha al'amr dan haka bawa ya waye da wannan al'amarin fa innahu daqiqun jiddan domin wannan al'amarin yana da zurfi sosai fala budda min fi'il asbab gaskiyar al'amari ba makawa sai an yi aiki da sababba sai an yi riko da sababi da jami'il umur ga dukkanin al'amura ma kowane al'amari mutum ya sa a gaba sai ya yi riko da sababi dukkan wani al'amari sai an yi riko da sababi shirya ce kawai mutum zai ci a sai in Allah ya shirye shi kawai zai zama shirye ya yadda in yana so ya zama injiniya ko ya zama kaza ko ya zama likita ko ya zama lauya sai ya je yayi makaranta yayi primary yayi secondary yayi jami'a kuma yayi wannan karatun sannan zai zama lauya ko ya zama injiniya ko ya zama likita duk ba sababi bane wannan ya zauna ya ki zuwa kowace primary mana yayi in za a ce masa dakta in wani zai bashi jikinsa ya masa allura ko ya fede shi ba wanda zai yarda da wannan kaga duk wannan riko da sababi ne to duk a kowane al'amari mutum zai riko da sababi a shirya ne kuma mutum zai ce sai in Allah ya shirye shi mai ahalari ma ya ce fa innahu min alamatin shaqa wal khizlan wa damsil basira wa min hal iman daga cikin al'amuran da sai an yi riko da sababi ake samun su akwai imani wal hidayatu da shiriya wa dukhulul janna har shiga aljanna sai kai riko da sababi wannari da kuma kubuta daga shiga wuta shi ma sai kai riko da sababi idan mutum bai riko da sababi ba to babu yanda za a yi shiga aljanna in mutum bai riko da sababin da zai kauce wa shiga wuta ba shiga wuta ba babu yanda za a yi kauce wa shiga wuta din da kowanne akwai sababi kuma sai kai riko da wannan sababi din fa qawluhu wa manna min ba'di zalika ala man yasha'u bil islam tafaddulan min fadin imam al-barbahari ya ce wa man nabin ba'di zalika bayan haka kuma sai Allah ta'ala yayi baiwa ko yayi baiwa alaman ya sha'u ga wanda ya ga dama bil islami ta hanyar karbar musulunci tafaddulan minhu wannan kuma wata falala ce daga Allah madaukakin sarki Allah kuma mun gode ay manna Allahu ala man yasha'u bil islami tafaddulan minhu subhana ai Allah ta'ala yakan yi baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wannan falala ce daga Allah subhanahu wataala walakin na tafaddula min Allah lahu sabab sai dai ita kanta falalar daga Allah tana da sababi ba za ka samu falala daga Allah ba sai ka yi riko da sababi wal hirmanu lahu sababun haka haramtawa mutum samun wannan falala din shi ma yana da sababi min qibalil abdi kuma duk wannan sababin daga bawa ne wanda Allah ya masa falala ya karbi musulunci akwai sababin da ya bi Allah ya masa falala din wanda ya bi wato wanda kuma aka haramta masa samun wannan falalar akwai sababin da ya bi Allah ta'ala ya haramta masa samun wannan falala din da haka samun falalar da haramta wa mutum samun falalar wannan duk daga laifin daga bawan fala budda an yulahaza hadha lalle babu makawa a kula da wannan wala ya hatajjul insanu bil qadar dan kar a waye gari mutum ya dinga kafa hujja da kaddara yaƙin abin da ya kamata ya magana ce haka Allah ya kaddara a'a sai idan yayi iyayensa ya bi dukkan sababi sai abun bai yi ba sai ce qadarullah ma sha fa'ala an fahimta ko ya dage yana ta kokari ya buga ya buga sai bai samu ba yace haka Allah ya kaddara to an yarda da wannan kaddara amma babu wani riko da sababi mutum yana zaune kuma bai samu ba abu kuma yace kaddara ce wannan wannan gaskiyar magana imaninsa da kaddara ba mai kyau bane an fahimta ko da haka Allah madaukakin sarki lalle ya sanya wa kowane abu yana tabbata ne da kaddarawarsa to amma ya ce ka bi sababi sai in ka bi sababin yanzu misali a matsayinka na ɗan kasuwa kamar yadda muka sha faɗa ka yi sammako don Allah ya sanya albarka cikin sammakon al'umman manzan Allah sallahu alaihi wasallam sai ka fita da wuri kuma ka kasa kayan da kasuwa tana bukata kuma ka yi sauƙi sai aka zo aka waye gari tun daga safa har faɗuwar rana babu kwastoman da ya zo ya taɓa kayan ya taya wannan haka Allah ya kaddara ba za ka samu kuɗi ba yau ba za ka yi ciniki ba an fahimta ko saboda me saboda dukkan sabubba kayi riko da su ka tafi da wuri kasuwa ka kasa kayan da kasuwa take so kayi sauki sai kuma ba a samu wanda ya siyo ya zo ya siya ba shi yasa fa idza azamta fa tawakkal ala Allah ba wai sababin bane yake nuna lalle sai ka samu a'a in ka bi sababin sai kuma in Allah ta'ala ya kaddara sai ka samu na fata an gane da haka abubuwa ne guda biyu bin sababi ba shi bane samuwar abin sai in ka bi sababi sai kuma ka dogara ga Allah yanzu ka je kasuwa ka kasa kaya ka yi duk abin da ya kamata na ka samu kwastomomi kai ciniki to sai kuma ka dogara ga Allah da daddaren nan yanzu an ka gama harkokinka sai ka zo cikin gida kana zuwa gidanka sai ka ja kofa ka rufe sai ka sa sakata ka sa mukulli ka rufe yanzu ka yi riko da sababi sai kuma ka dogara ga Allah ya kiyaye ka yanzu ba za ka zo kawai ka bar kofa a buɗe ka kirbewa matarka ta ce maka a mai gida fa kofar na buɗe take ka ce kawai Allah ya kaddara za ba wanda zai shigo ba wanda zai shigo ina ganin wannan kaddara ko matarka za ta yi mata waye ba ta da wannan kaddara ba ita da kanta za ta ce to inda ya baka ni barin tashin je ya rufe an fahimta to amma rufewa shi ke hana barawo ko wani mugu ya shigo ba shi ba ne da haka abubuwa ne guda biyu wani lokaci sai mutum ya ɗauki ɗaya sai ya bar ɗaya akwai tawakkali akwai kaddara akwai riko da sababi tawakkali da riko da sababi haɗa su guda biyun za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga zai iya tsaya ta addu'a ba sai ya je fagen yaƙi ba amma fa'iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sai da annabi ya je badar ya shirye sojojinsa kai tsaya daidai nan ku ku tsaya daidai nan masu kwari da baka ku tsaya guri kaza masu mashi ku tsaya guri kaza masu takubba ga gurin da za ku tsaya masu dawakai ku tsaya a yanayi kaza in nayi kaza kaza nake nufi suwa da kenan ku je ku yi kaza wannan duk strategies na yaƙi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan sai ya dogara ga Allah wa man nasru illa min indillah an gane ko da haka ruko da sababi kai plan wannan yin plan ba wai boko bane ka yi fulanin ka tsara cewa kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma bayan ka gama fulanin din sai kuma ka dogara ga Allah ya tabbatar da abin da ka yi fulanin to wannan shi ne da haka ita shiriya ita ma haka take da haka duk wanda kaga an sa ya, ya samu shiriya to ya bi sababin da zai samu shiriya din wala ya hatajjul insanu bil qadar dan haka kada mutum ya dinga yin hujja ya dinga kafa hujja da kaddara kalladhina yaqalu kalladhina qalu kaman masu cewa sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay waɗanda suka yi shirka alladhina ashraku waɗanda suka yi shirka zaka ji suna cewa law sha Allahu da Allah ya ga dama ma ashrakna ga mutum yana shirka ba wai amma ce yake da Allah ya ga dama ba za su yi shirka ba da Allah ya so ya ga dama ba za mu yi shirka ma ashrakna da ba za mu yi shirka ba wala abauna da Allah ya ga dama iyayen mu suma da ba da ba za su yi shirka ba wala haramna min shay'in da Allah ya ga dama da ba mu haramta ko da ba mu haramta komai ba cikin abin da Allah ya halatta to kaga wannan ai kaga abin da mushrikai suka fara Allah ta'ala sai jingina su zuwa ga shirka yace sai ya qulul ladina ashraku waɗanda suka yi shirka za a wayi gari su dinga kafa hujja da kaddara su ce da Allah ya ga dama da ba su yi shirka ba da Allah ya ga dama iyayen su ma da suka gada suna kan shirka da ba su yi shirka ba da suka haramta wasu abubuwa da Allah ya halatta da Allah ya ga dama da ba su haramta ba kadhalika qala alladhina min qablihim fa hal ala ar-rusul illa al-balagul mubin Allah ta'ala ce waɗanda suka gabace su ma abin da suka ringa faɗa kenan suka kafa hujja da ƙaddara suka ƙin abin da ya kamata suka ƙin imani da Allah fa hal alar rusul illa al balagul mubin akwai abin da ake kan manzanni illa isarwa bayyananniya aka manzanni kawai sai ta isarwa wanda zai ci gaba da yaudarar kansa yana ƙin yin abin da ya kamata ya kafa hujja da ƙaddara to shikenan suratul an'am aya ta 148 wa hadha ihtijajun bil qadar wannan irin kafa hujja da kaddara din wannan shine kafa hujja da kaddara kama hajja iblis kamar yanda shi ma iblis ya kafa hujja shi ma da kaddara ya kafa hujja fa qala sai yace fa bima agawaitani la uzayyinanna lahum Allah ta'ala yake cewa shedan shi ma ya kafa hujja da irin wannan kaddara din sai yace fa bima agawaitani sabida halakar da ni da batar da ni da kai ne ma'ana kamar yana nuna da ba dan Allah ya ga dama ya batar da shi ba da shiryayye zai zama zai zama na arziki zai zama na kirki zai zama salihi amma saboda Allah ya kaddara masa bata shi yasa ya zama batacce to kaga wannan irin wato kafa hujja ce da kaddara wadda ainihin wato iblis shi ma yayi anan ya ce shi ma batan da wato halakar da mutane ko halakar da yayi shi ma haka Allah ya kaddara masa ya halaka ihtajja bil qadar kaga anan shi ma iblis sai ya kafa hujja da kaddara wa nasiya ya manta cewa shine yayi sabbabin shi ya sabbaba dalilin da yasa Allah ya halakar da shi ya batar da shi me yasa domin ya manta annahu takabbara yayi girman kai an amrillahi Allah ya umarce shi ya ki fallahu agawahu kaga kenan shi kansa shedan Allah ya halakar da shi ya batar da shi ne bi sababi annahu aba sabida ya ƙi bin umarnin Allah wastakbara ya yi girman kai wa kana minal kafirin sai kasance daga cikin kafirai aba an yasjuda domin an ce yayi sujada ga annabi adam ya ƙi yayi sujadar kama amarahu Allah kaman yanda Allah ya umarce shi fala hujjata lahu bi zalika da haka wace hujja yake da ita akan haka yanzu dan ya bata sai kuma ya dinga cewa Allah ne ya batar da shi da Allah ya ga dama sai ya shirye shi ga annabi adam yi masa sujada fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin gaba ɗaya aka umarce su da shi shedan iblis din da mala'iku aka ce duk ku faɗi ku gaida annabi ku yi masa sujada annabi adam duk mala'iku suka faɗi suka yi wa annabi adam sujada yaki kaga umarnin gaba ɗaya aka ba su waye ya jawo halakar halakar da kansa da batar da kansa shi ya jawo kansa kaga ashe shi sa mala'ike ta gaya maka bata shi ma sai in ka bi sababin da zaka bata yanzu da a ce ya faɗi ya yi sujada wa annabi Adam, to kaga da ƙila abin da ya faru gare shi da bai faru ba. To amma gashi aka ba su umarni gaba ɗaya da shi da sauran mala'iku, fasa jadal mala'ika to Allah ya ce, duk mala'ikun Allah suka faɗi suka yi wa annabi Adam sujada ba aba, shi kuma yaki. Illa Iblis aba wa takbara wa kana minal kafirin. Sai Iblis shi kaɗai yaki yayi girman kai ya kasance daga cikin kafirai. Da kaga ba wata hujja da zai kafa nan ya ce fa bima aga waitani. alhujjatu qa'imatun alai hujja ce ma tsayayya a kansa li'anna ma hasala alaihi min ash-shaqawa domin abin da ya tabbata ya faru a kansa na tabewa kana li sababi isyanihi ya faru ne saboda sabawarsa gaba ta 121 قال المؤلف رحمه الله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم إمام البربهاري أقبع تدريد عشرين دقيقة والكف yana daga cikin aƙida ta ahalu sunna wal jama'a kame bakinsu an harbi aliyin game da faɗan da aka samu tsakanin sayyidina ali wa mu'awiyata da sayyidina mu'awiya wa aishata da nana aisha wa talha da sayyidina talha wa zubair da sayyidina az-zubair rahimahumullahu ajma'in Allah ya musu rahama dukkaninsu ba abin da ya shafe ka karka kuskura ka ce zaka tsoma bakinka balle kai ta'aliki ko kai tsokaci kame bakinka an yi rigima tsakanin sayyidina ali da muawiya haka ne a yakin siffin an yi rigima ko fada tsakanin sayyidina Ali da nana Aisha da Talha da Zubair a yakin Jamal haka ne abun ya faru in bukatar tarihi ya biyo ta gurin bukatar a tattauna wannan matsala ta zo a tattauna babu bukatar kame bakinka ba abin da ya shafe ka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna wannan wata al'umma ce wadda ta riga ta tafi ta shude abinda ta aikata Allah ta'ala zai mata hisabi a kai kuma abinda kuka aikata Allah zai muku hisabi a kai ba za a tambaye ku abinda suka aikata ba to shine sai Imam al-Barbahari yace yana daga cikin aqidar ahlus sunna saboda ana tabbatar da mutane ana ta rudani ana ta shigo da soki burutsu da kuma san zuciya game da wannan rigima an maida abun wata siyasa an maida abun wani ainihin wato wata aqida har wani ya dinga ganin baiken wani cikin sahabbai ko yana la'antar wani cikin sahabbai kamar sayyidina Muawiya wasu su dinga tsinewa na Aisha wal iyaz billah da sauran abubuwa irin waɗannan na aqidu marasa kyau da suke wato yaduwa a cikin jama'a shi yasa aqidar ahlus sunna shine ba sa tsoma bakin su game da rigimar Aliyu da Muawiya Aisha Talha da Zubair wa man kana ma'ahum da wanda ke tare da duk waɗanda suke tare da su wanda ke tare da rundunar sayyidina Ali da wanda suke tare da rundunar Muawiya a lokacin da za a yi wato lokacin da za su yi wannan ainihin wato fada haka da wanda suke tare da Nana Aisha da Talha da Zubair wala tukhasim fihim karka zo ka dinga husuma da rigima a kansu wakil amrahum ila Allah tabaaraka wa ta'ala al'amarin da ya faru tsakaninsu ka bashi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kan ya bar duniya ya ja kunne ya ce iyyakum wa zikra ashabi wa ashari wa akhtani a hirdinku da ambato wanda ba mai kyau ba game da sahabbaina da sirkaina wa akhtani da kuma sirkaina ashar sune waɗanda suka bawa annabi yayansu sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina abubakar kamar sayyidina umar akhtan wa'anda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya auren musu da yayansa kamar sayyidina uthman kamar sayyidina ali radiyallahu anil jami wa'annan shi ake kira da khatan khatan shine sirikinka wanda ka dauki yakka ka bashi ko ka dauki kanwanka ka bashi to shi kuma wanda ya dauki yaya baka shi kuma sihir kenan shi ake kira sihir to duk da hausa dai sunansa sirikai ko a hausa su a larabci akwai bambanci amma a hausa sai wancan siriki ne wannan ma sai a ce siriki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'ummarsa game da tsoma baki game da sahabbansa ko sirkansa wa qawluhu da fadin sa inna Allah tabaaraka wa ta'ala manzo Allah yace Allah tabaaraka wa ta'ala nazara ila ahli badar ya kalli mutanen badar ya kalli sahabbai yan badar su 310 wani abu faƙala Allah ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum ya ku sahabban annabi da kuka je yakin badar Allah ya ce ku aikata duk abin da kuka ga dama fa inni qad gafartu lakum ni Allah na riga na gafarta muku haka Allah ta'ala ya kalli yan badar gabaɗin su yace ya gafarta musu to wanda Allah ta'ala ya ce ya gafarta masa kai ina kai ina sa baki game da cewa yayi kaza ko bai yi kaza ba umma yayin Allah ya ce ya gafarta masa الشرح قوله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين هذا أصل عظيم wannan asali ne mai girma daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a wa huwa shine annahu yajibu alal muslim wajibi ne akan musulmi fi haƙƙi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al muhajirin daga cikin masu hijira wal ansar da al ansar sahabban madina alladhina azaru rasula wa'anda suka goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karfafe shi wa hamauhu suka bashi kariya da dukiyoyinsu da rayukansu wa jahadu ma'ahu suka yi jihadi tare da shi wa badalu amwalahum suka kashe dukiyoyinsu wa anfusahum suka ba da rawukansu wa taraku diyarahum suka haƙura suka bar gidajensu wa audanahum suka bar garuruwansu wa tabi'u rasulallahi suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ya'rifa anna lahum min al-fadli wajibi ne musulmi ya san wayannan bayin Allah suna da wata falala ta musamman ma laysa li gairihim irin falalar da babu mai ita in ba su ba domin an ce in ba annabawa da sahabbai ba babu wanda ya kai daraja da falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cire annabawa da manzanni babu mai falalar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi wata lakca cikin satin nan ma duk mun karanta wasu daga cikin falala da kuma ainihin wato abin da ya danganci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa inda zaka rayu tsawon rayuwarka kana bautar Allah baka saban Allah to ba za ka kai minti ɗaya ko awa ɗaya da sahabi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ce tun daga rayuwarka har kuruciya ma har lokacin kana yaro tun da ka zo duniya a ce bautar Allah kake har ka shekara 60 70 ko ma ka kai 100 kana bautar Allah madaukakin sarki wannan dadewa da kai kana bin Allah ba za ka kai minti ɗaya da sahabi yayi tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka Abdullahi dan Umar ya ce haka ainihin wato sa'id bin zaid shi ma ya faɗi irin wannan magana yake cewa mahalarta guda ɗaya da sahabi ya je ko yakin badar ko yakin uhud ko dukkan inda wani sahabi ya halarta tare da manzon Allah mahalartarsa guda ɗaya ya fi aikin kowane ɗaya daga cikin ku ko da an raya shi shekarun annabi nuhu alaihi salam kasan shekarun annabi nuhu da ko na wa'azi shekara dubu ne ba hamsin to mu ɗauka ka shekara dubu kana bautawa Allah ba saban Allah ba za ka kai sahabi ba wayannan fa su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka suna da falala wajibi ne duk musulmi ya dinga jin haka a ransa in kun musulmi ya ji ba haka bane a ransa munafiki ne duk musulmin da yake ganin kai akwai sake kai akwai ja kai sahabban nan ba su kai haka ba to gaskiyar al'amari munafiki ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai son su sai mumini babu wanda zai soke su sai munafiki fahum khairul qurun domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mafi alherin karni karni karni da aka yi a duniya babu karni mafi alheri da yake karnin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum qarni mafi alkhairun ku su ne waɗanda suka rayu a ƙarni na sun mallazi ne yalunahum sannan waɗanda suke bin su a ainihin wato sun mallazi ne yalunahum sannan waɗanda suke biye da su fa khairul quruni da haka mafi alkhairin karnuka da aka yi a duniya humus sahabatu radiyallahu anhum sune karnin sahabban shine karnin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma lima qamu bihi min suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda suka tsayu da shi na abota da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kan ji an ce abokan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne abokan zamansa a gida su ne abokan zamansa a halin tafiya su ne su ne sirkansa su ne ainihin mamudinsa a masallaci su ne ainihin wato sojojinsa a fagen fama su suka taya shi suka mara baya wajen yada wannan addini na musulunci wa munasaratihi da taimakonsa wa nashri dinihi da yada wannan addini nasa wa tablighihi da isar da wannan addini liman ba'dahum ga waɗanda za su zo bayan su min al'ummati daga al'ummomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hazu hazal fadla sai suka tattara irin wannan falala allazi la yusawihim fihi ghairuhum wanda waninsu ba zai yi kafada da kafada da su ba a cikin wannan falalar yanzu sakan ɗaya da ya zauna ga shiga manza Allah yana kallon annabi yana faɗa shi yana ji yana gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakan ɗaya ballantana ya zauna tsawon kwanaki tsawon watanni tsawon shekaru gwagwarmayar annabi ta makka gwagwarmayar annabi ta madina duk da su aka yi har mutum ya dinga ganin cewa akwai wata rashin nagarta a tattare da waɗannan to duk wanda kaga yana haka ba su yake so ya zaga ba annabi yake so ya zaga sallallahu alaihi wasallam yake ganin kai abun ya man nauyi da wuya a iya sauraron sa ko a fahimce shi shine sai ya fake da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika athna Allahu azza wa jalla alaihim dan haka ne zaka samu Allah mai girma da buwaya yayi yabo ga waɗannan bayin Allah wa radiya anhum kuma ya yadda da su kama zakara zalika kamar yadda Allah ya ambaci hakan fi kathirin min al-ayat a cikin ayoyi da dama fil qur'ani al-karim a cikin al-qur'ani mai girma ga kaɗan daga ciki qala ta'ala ubangiji ta'ala ce laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم هرزوا فإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله تعالى لقد تاب الله على النبي تبس حقيقة الله يا يافي والنبي walmuhajirina tabbas haƙiƙa Allah ya yafe wa sahabbai masu hijira wal ansar tabbas haƙiƙa Allah ya yafe wa al ansaru mutanen Madina alladhina tabauhu wa'anda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a lokacin wahala min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan wato min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wasu daga cikin su sun kusa su karkata thumma taba alaihim sannan sai Allah ya karbi tuban su innahu bihim raufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai tausayi ne mai jin kai gare su wa ala thalathati alladhina khulifu kuma Allah ya yafewa wa'annan sahabban mutum uku alladhina khulifu wa'anda aka dakatar da karbar tubar su Ka'ab bin Malik abinan Al-Hilal bin Umayya da kuma abinan Muraratu bin Rabi Al-Amri wayannan sahabban su su uku sune waɗanda basu je yakin Uhud ba yakin Tabuka kai basu je yakin Tabuka ba Allah madaukakin sarki yace a dakatar da yi musu magana har tsawon kwana 50 dogon hadisi ne na Ka'ab sun shiga cikin tashin hankali matuƙa domin bayan an je yakin tabukan an dawo masu hanzari suka zo suna ta bada uzuri wannan ya ce wallahi abu ya rasulullah ga dalilin da yasa ainihin ban je yakin ba wasu suka babba da uzurruka duk da wasu uzurrukan ba haka suke ba amma annabi ya karɓi uzurin su waɗannan mutum uku su suka faɗi gaskiya suka ce gaskiyar magana ba abin da ya hana su zuwa yakin tabuka lafiyar su kalau suna da guzurin su kawai zuwa ne ba su ba da haka annabi ya ce to ku tashi ku tafi sai abinda Allah ya hukunta kan al'amarin sai da sai kwana 50 ba mai musu magana kwana 50 Ka'ab bin Malik ya ce ya sha zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama amma ya ce yana tantamar Annabi ya ma motsa bakin sa wajen maimar da sallama kuwa zai je ya samu wani abokin sa ya man magana ya kula shi ya ce akwai wani amini na kuma dan uwana ne ya ce na tsallaka gidan gonarsa na je na same shi na yi masa sallama ya ce na rantse da Allah bai damun da sallama bai mun magana na ce masa amma ka san ina son Allah da manzansa ya ce to wannan kuma wa sani ya ce a nan ya fashe da kuka daga baya ma aka ce su ƙaurace wa iyalansu haka ya ce zai zagaya garin madina ya shiga kasuwa ya shiga ina ne ya zo masallaci ba mai kula shi ba mai sauraron sa ba mai kula shi yace a wannan yanayi sai da sai kwana 50 a haka to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa 'alal ladhina khulifu Allah ya yafe wa waɗannan mutum ukun nan waɗanda aka dakatar da karɓar tubarsu hatta idza zaqat alaihimul ardu har sai da duniya ta yi musu kunci bima rahubat duk da yalwata ka duba duniya yadda take da fadi amma yadda suka ji sun matsu sun takura matuka saboda ba mai kula su wa zaqat alaihim anfusuhum zukatansu suka kuntata wa zannu sai da suka tabbatar Allah malja'a min Allah illa ilai babu wata mafaka daga Allah sai zuwa gare shi thumma taba alaihim a yayin wato thumma taba alaihim kai an fahimta sannan sai Allah madaukakin sarki yayi musu muwafaqar wato tuba shine thumma taba alaihim sai Allah madaukakin sarki yayi musu muwafaqar wato yin tuba liyatubu dan su tuba din inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki ainihin wato at-tawwab mai yawan karbar tuba ne ar-rahim kuma mai jin kai thumma qala sannan sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da masu gaskiya su waye masu gaskiya wannan mutum uku wa kunu wannan ma yabo ne ga sahabbai kaga ayat ta fara laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar kaga al muhajirin da al ansar sun shiga cikin wannan sannan sai aka wa ala thalathatil ladina khulifu karkace ai a tarihi an ji wayannan mutane annabi ya ma daina musu magana kaza kaza sai aka ce to ga su ma cikin aya aka ce wa ala thalathatil ladina khulifu su ma an yafe wa wadannan mutum ukun wayanda aka dakatar da karbar tuba su da farko sannan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kuma kasance tare da masu gaskiya ma'as sadiqin ai ma'a haula'i tare da waɗannan kenan sahabata rasulillah ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah ta'ala da cikin suratu tauba ya kuma ce was-sabiquna al-awwaluna magabata kuwa na farko as-sabiquna al-awwaluna magabata na farko min al-muhajirin daga waɗanda suka yi hijira wal ansar da al ansar mutanen madina والذين تبعوهم da waɗanda suka bi bayan su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da Allah wa adda lahum jannat Allah ya yi tanadin wato gidajen aljanna gare su tajri min tahti al-anhar wa'inda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha abada wa tajri tahta al-anhar wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin su khalidi na fiya abada suna masu dawwama a cikin su har abada zalika huwa al-fawzul azim wannan rabo ne mai girma wannan fa da sahabbai yake suratu tauba aya ta 100 wa qala ta'ala Allah ta'ala yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ta'ala ce laqad radiyallahu tabbas haƙiƙa Allah ya yadda anil muminina da muminai Allah ya yadda da muminan nan idh yubayi'unaka a yayin da suka yi maka mubaya'a ta ta shajara a ƙarƙashin bishiyan nan fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim shi yasa ya saukan musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba ya kuma saka musu da wani budi makusanci shine fato khaybar shine wato fatahan qariba din shine fato khaybar da aka aka abin nan sun je sulhu hudaybiya an hana su shiga su umara sai Allah ya wanke musu wannan takaicin aka yi musu fatahun fatahan qariban shine ainihin wato fato khaybar wannan ita ma ayar tana cike da yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka yi wa manzon Allah mubaya'a a karkashin bishiya su 1400 ko 1500 duk Allah ta'ala ya ce ya yarda da su duka وقال تعالى الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا محمد دي منزن الله صلى الله عليه وسلم والذين معه وأن سكي تاردشي سواي صحابي أشداء على الكفار ما سسأنني كافري رحماء بينهم ما ستوسين جونسني تراهم ذاك gansu ركعا masu ruku'u ne sujjadan masu sujada ila akhir suratul fatih har zuwa karshen suratul fatih hadhihi fi sahaba wannan aya duk tana magana ne akan sahabbai wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa lamma zakara al-fai'a lokacin da ya ambace al-fai'u fi suratul hashir a cikin suratul hashir wato lokacin da ya ambace al-fai'u wata kyauta da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul hashir wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khailin wala rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله عليم آه والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله تعالى يكتب wa ma afa Allahu ala rasuli minhum fama aujabtum alaihi min kailin wala rikab abinda Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah na kyauta wato dukiyar da Allah ta'ala ya bawa manzon Allah kyautarta fama aujabtum alai wanda ba ku kai farmaki ba da hari min khailin na dawakai wala rikabin ko raƙuma babu wani hari wannan shi ake kira da alfai'u wato ganima ta ruwan sanyi wadda ba a kai hari da dawakai ko maka ko raƙuma ba aka samu wannan ganima ita ake kira alfai'u sanyayayyar ganima kenan wadda ba a fafata yaƙi ba to Allah ta'ala abin da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta na dukiya irin ta fai'u ba tare da an kai farmaki da hari akan dawakai ko raƙuma ba walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha sai dai ka sani Allah ta'ala yana dora manzanninsa akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma afa Allahu ala rasuli abinda Allah ta'ala yau manzan Allah kyauta na dukiya min ahlil qura daga ma'abota alqariyo falillahi to ta Allah ce wannan dukiyar walin rasul da manzan Allah walidhil qurba da kuma dangin manzan Allah makusanta su ne banu hashim da banul muttalib waɗanda ba sa cin zakka wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn sabil da dan tafarki matafiyi wanda guzurinsa ya yanke kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum dan kada ta dinga jujjuyawa tsakanin mawadatan cikin ku ba a san dukiya ta zamanto tana kewayawa tsakanin wasu tsirarin mutane mawadata kawai ya zamto tana kaiwa zuwa ga ainihin wato talakawa wa ma atakum ar-rasulu abinda manzon Allah ya baku daga cikin wannan dukiya fa khuzuhu ku karba wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku kuma fantahu ku hanu wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne lil fuqara il muhajirin wannan dukiya da za a bayar lil fuqara a bawa matalauta al muhajirina cikin masu hijira alladhina ukhriju min diyarihim wa'anda aka fitar da su daga gidajensu dan zalunci wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah saboda suna neman falala daga Allah wa ridwana da yaddar Allah wa yansuruna Allah suna taimakon addinin Allah wa rasulahu suna taimakon manzon Allah ulaika humus sadiquna Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu thumma zakara al-ansar wannan duk kaga ana magana ne lil fuqara al-muhajirin ana magana wannan aya tana magana da muhajirin kenan thumma zakara al-ansar sannan sai Allah ta'ala ya ambaci mutanen Madina su kuma wallazina tabawwa'ud dara da waɗanda suka tanadi gida wal imana suka karbi imani min qablihim tun gabaninsu yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar duk wanda yayo hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa samun wani kyashi a cikin zukatansu mimma utu daga abin da aka bawa waɗanda suka yi hijira wa yu'thiruna ala anfusihim bal ma suna fifita masu hijira akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da sun kasance suna da matsananciyar buƙatar wannan abu za su bawa muhajirin wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye shi san zuciyarsa fa ulaika humul muflihun waɗannan sune ainihin wato masu rabauta wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo a bayan su yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ka gafarta wa ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu suka riga mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya wani kulli a zuciyarmu game da waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim hakika kai mai tausayi ne kuma mai jin kai ne na karanto ayoyin ne shi sa kuma na fassara su gaba ɗaya duk da ba a yi wani sharhi ba lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a daidai wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin Amin. Amin.